yace minha al-musabbi'at subhan wa masa hikayatul azami aidan za'tuka daga cikin abubuwan da suke shafi zunubai yace al-musabbi'at al-musabbi'at din su ne wasu surori guda shida da wasu wurdai guda hudu kowace ana kowace ana karanta ta su bakwai bakwai a su bakwai bakwai shine su a kulwar lahu falaki da nafi kulwar lahu falaki da nafi kul yayi wal kafirun ayatul kursi ayatul kursi da fatiha kowace bakwai bakwai sannan kuma akwai a cikin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala ilaha illallah wala hawla wala quwwata illa billah al-azim shi ma guda bakwai akwai kuma salati Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika wannan salati har zuwa karshe abubuwa ne guda goma kowace daga ciki zaka karanta su bakwai bakwai yana nan a cikin littafin ahzab wa awraq wanda ana so ka karanta shi safe da yamma sai ta shi ne su subhanahu wa ta'ala hikayatul azani hikaya na kiran sallah a lokacin da ka ji ladani yana kiran sallah to karka zauna shiru ko karka na yin hira ko karka yi waya har kan ya wuce haka kai shiru kana kwaikwayon sa ma'anar kwaikwayon sa duk abin da ya faɗa ka faɗa wannan riwaya ce daga cikin riwayoyin da suka zo na adadin aza sannan kuma akwai wata riwaya ka kwaikwayi ladani a dukkan abin da zai faɗa amma lokacin da a lokacin da ladani ya ce hayi ala sala ko hayi ala fala maimakon ka ce hayi ala sala hayi ala fala sai ka ce la haula wala quwwata illa billahi illa billahi alil azim akwai wannan to shine hikayatul azani aidan za ta haka ne shi ma yana daga cikin abubuwa waɗanda suke kankare zunubai za a fita ikita wani shi ne kalmar da muka ambata a baya wanda muka ce daga wasa ne an aka ɗauko isuwa ko usuwa hamzan han hamza din muqariba ko mubtala ce daga wau kamar yadda muka bayyana a baya shi ma abu ne abu ne wanda yake na koyi na koyi wanda manzo sallallahu alaihi wasallama yace ana yi أنواع أذكار أتت في المذهب صلاتنا على الرفيع المنصبي yace nau'o'in zikirai da suka zo suna nan dewa dewa daga cikin su an ambata a cikin littafin littafin aurat ahzab wa aurat ya zo nau'o'in zikiri daban-daban a cikin waɗanda suka zo a mazhabin a cikin wannan mazhaban namu yana nufin cikin ɗarikar ta tijaniya kenan anan ya yi salatin mazhab yana nufin ɗarika ne salatuna ala rafi al-mansuri haka ne yin salatin mu akan yin salatin mu a bisa wanda yake da matsayi daukakakke shine ma'aiki alaihi salatu wasalam al-mansi jinsa al-manaf matsayi a ce wani ya samu matsayi an naɗa shi kansila an naɗa shi chairman an naɗa shi an naɗa da farm state ko commissioner ko gwamna shi ake cewa mansidi da mansidi jam'in samana su jikin shi ne alayhi salatu wa salam wanda ya kowa ɗaukakan matsayi kenan a nan yana nufin koma wacce salati koma wacce siga illa iyaka a can ya nuna maka cewa cikin mukaffirat ba abin da yake salatu fahi yace a akaduha salatu hadal qutbi anan salatuna ala rafi al mansib yana nufin kowace irin siga ta salati za ta iya yin ta yawan ta salatu tasbihin wa tasbihin kaza tadabbur alquran ra'in ma kaza yake cewa salatu tasbihin ka yawan yin salatu tasbihin salatu tasbih shine zaka yi raka'a guda hudu ko da rana ko da daddare a lokacin da yin nafila ta halatta inda rana ne ka sabon karatu inda daddare ne ka ka bayyana karatu a raka ta farko zaka karanta fatiha da kowace sura da kake so ka karanta bayan ka karanta sura za ka zo ka yi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar za wallahu akbar kafa goma sha biyar a tsaye in kai sujjada in kai ruku kafa goma in ka dago goma in kai sujjada goma in ka koma ka zauna goma in kai sujjada goma ba za ka miƙe ba sai ka koma ka zauna ka yi goma sai ka miƙe in ka kirga za ka ga ka samu saba'in da biyar ne ka samu za ka ga haka goma sha biyar na farkon sauran kuma goma goma a raka'a biyu ka samu tasbihi ɗari da hamsin ɗari da hamsin shi ne saba'in da biyar sau biyu ba sannan a raka'a kuɗu ka samu tasbihi ɗari wannan ya zo cikin riwayoyi ya zo a hadisin abu huraira amma hadisin abu huraira da ya zo hadisi ne da insha amma ya inganta daga hadisin abbas wanda aka koyar wa sallah kamar yadda hadisin ya inganta daga hadisin dan shi abdullahi bin abbas a nan da da lokaci za mu muku bayani mai faɗi saboda wasu na cewa hadisan da suka zo ko hadisin salatu tasiri ba hadisi ba ne ingantacce saboda su rashin sanin ka'idodin ilimin musalaha da hadisi malaman hadisi in suka da'ifanta hadisi akwai tazi'if muqayyad akwai tazi'if mutlaqi wanda malamin hadisi yace wannan hadisin da ne yana nufin kawai hadisi gaba ɗayansa da idan kuma wani lokacin ya ce da ifi ne yana nufin da ifi ne a riwayar wani saboda haka a cikin littafin hadisi ne aka kawo hadisin salatu tasbi daga riwayar abu hurairah shi wanda ya rawaito hadisin da ya gama rawaito hadisin sai ce haza hadisin da'if sai suka zaci cewa ya da'ifanta hadisin salatu tasbi ne shi kuma abin da yake nufi a riwayar abu huraira hadisin ba hadisin abu huraira ba ne wasu daga cikin ruwatu waɗanda ba adalai ba ne suka mayar da shi hadisin abu huraira to hadisin a riwayar abu huraira ɗin hadisin da ifa ba yana nufin wai hadi wannan hadisin da kai shi ɗin ba ne da ifa ne saboda haka ne akwai risalar da muka rubuta رد التنبيه في تصحيح حديث صلاة التسبيح wata risala da muka rubuta na sahihanta sahihanta hadisin salatu tasbihi wannan salati yana daga cikin mukaddirat ma'aiki ya faɗi fadalolinta cewa idan za ka iya yin kullum kana yin sa kullum in za ka yi in ba za ka iya kullum ba duk sati in ba za ka iya ba a wata in ba za ka iya ba a shekara ka yi suna zai kankare zunubanka na gangan wanda kai da gangan ko a mantuwa duk ma'aiki ya salatu salam ya yi bayani a sai a wancan ruwaya da ya ce salatu tasbihi sai ce wa tasbihun kaza salatu tasbihin na cikin mukaffirat sannan kuma yin tasbihi haka ba a cikin sallah ba ma yana daga cikin kasa ka yawan subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar subhanallah subhanallah subhanallah wa bihamdi subhanallah alhamdulillah ka yawan shi sa shi yasa yake tasbihi kaza tadabburul qur'an haka nan karanta qur'an da tadabbur da mayar da hankali akan kalmomin da harshen da ke karantawa da kuma shigar da ma'anonin ayoyin da kake karantawa cikin zuciyarka shi ne ta dabbobi kenan shi ne shara'il ma'akaza ya ce to ka kula da inda aka ɗauko lura ko ka kiyaye inda aka ɗauko wayannan abubuwa ma'ana ba a ka haka kurum ya jero su abin suka cewa waɗannan suna daga cikin mukaffirat ba suna nan a hadisai suna nan a ruwayoyi suna da dalilai ra'idin filul amri ne daga ra'a yura'i yura'atan shi ne ya zo a wani tafsiri la takunu ra'ina ra'ina kenan ko daga ru'una ko daga ra'i ra'i na mura'ata to shi ne shi yasa shi ne shara'i ma kaza wa rak'atani khufyatan naqul khata ila al-masajid yukaffiru al-khata yace wa rak'atani khufyatan yace rako'o'i guda biyu a ɓoye ana cewa khifyatan khifyatan ko khifyatan khifyatan kamar da shi uba yake karantawa ko ina cikin qur'ani inda tadarruan wa khifyatan tadarruan wa khifyatan wa khifyatan kenan imma rako'o'i guda biyu waɗanda suke a tsinake a tsinake auku kuma rakowani guda biyu waɗanda suke a saukake ko a koye duk kalmar wannan sifiya da kufiya din yana nuna in aka duba ishtikakin kalmar daga kafa yasfa ne aka ɗauko sifiya din ko sifiya raka'o'i guda biyu na kunul kuba ilal masajidi ka dinga ɗaukar kafarka kana taku har zuwa masallatai yana nufin yawaita zuwa masallaci wannan ko sallah ko wasu murjanka in dai kafarka ka fita a gida kana nufin masallaci zaka lokacin sallah ne ba lokacin sallah bane sallah za ka yi wata ibada za ka yi daban in dai masallaci zaka duk takun da kai za a kankare maka da zunubai alkufaɗin jam'i ne na kutuwa jam'i kutuwa shine ko hatuwa ana cewa kutuwa ko hatuwa in ana yi tamarra shi yukassirul khata yace yana kankare kurakurai kuskure yana nufin zunubi asalinsa yukassir yukassirul khata ne mahamudi ne da hamza sai ya sa halayen ibdalin hamza din zuwa al domin ya daidaita da shadarin da ya gabata kazaka isbabul wudu'i wa qudi a'ama kaza qada'u hajatin jidi ko kaza qada'a hajatin jidi yace kazaka isbabul wudu'i hakanan shiki alwala ma'ana idan zaka yi alwala ka tsaya ka nutsu kowace gaba da ake wankewa su uku uku ka wanke su uku ba su dace ko bicci ba ka ɗauki lokaci kan nufu kai alwala mai kyau shi ake cewa isbabu nusoli an faɗi haka ne saboda alwala ɗin mahalli ne na na yin sa da wani wasu na yin sa kawai a gama da cike shi ka tsaya ka shike shi kullum kana yin haka na shafe maka shafe maka da da zunubai kamar hadisin da ya zo tsakanin kowace gaba kana wanke gaba zunuban da ke wannan gaba za su fice shi ne ka za ka babu zuzu wa kudi a'ama kud kud a'ama kud til amri daga kada ya kudu kud ka ka jagoranci makafu ka rike mishi hannu ka rike mishi sanda kana tafiya da shi gun bukatunsa ko anguwansa aikin alkhairin da so tari galibi galibi aka aka gafar da shi a bayan Allah salihai sufaye akwai wanda suke ware rana guda kawai sai su zo su duba wani makafu da zo su gabara tun da safe su kama sandansa su yawo da shi ya gama baran su tara masa kudin da ya samu su kawo mayar da shi gida da yamma kawai duk sati za su ware rana sai suna yi a ganin wani ne zai ci a to maimakon yi masa haka din ka ba shi kudin da zai samu a wannan ranar mana kawai a kiyasta idan makafu ya fito bara a rana ɗaya a kiyasta naira goma goma ashirin din da ake tara mishi nan ya wuce samu dubu biyar ne kawai ka ce je ka ɗau dubu biyar ɗin ka ba shi ka ce kawai yau ɗin nan ka huta ga dubu biyar ɗin da za ka samu to ba wannan ba wannan ma wani aiki ne alkhairi in kai amma wannan wannan wani aiki ne na musamman jagorantakan makafu kuma za ka yi wa nafsinka za ka yi wa nafsinka training da wannan za ka hanyoyi ne na karya karya cewa ba girman kai ba ruwanka da mutane mutane za su yi ta mamaki a a ramma kai da kanka makasin eh ko alajiwa ne kai ne da kake jagoran makafu yana bara a yau muna ganin ka ta aji girman kai da komai da komai kai abin da kake dubawa kankare zunubanka kake so a yi da wannan jagora wanda kake yi kaza kaza uhajati ko kace kaza kaza ahajati kaza kaza in kace kaza kaza kaza da ru'a to wannan kafin ya zo da ma'ana misal ne in ka mai da shi ma'ana misal sai ka bashi nasaba ya zamanto mafuli na zid din zidi da ya ambata karshen aiki wannan wata yake ne asalinsa zid misla za zid misla za shi ne asalinsa kafin kaza ka mai da shi misal kenan au ko kuma kaza din ka bacci sai ka ce kaza a hajjacin zidi ai zid kaza a hajjaci ka kara biyan bukatun mutane ka ƙara biyan bukatun mutane cikin abubuwan da suke shafi zunubai wajen shi guda biyu duka karfafe ne wa'addu mawjil bahari fikratan za ku ga nuska wannan nuska ɗin an yi shi wasali damma amma wasalin nasaba shi ne daidai wa'addu mawjil bahari fikratan fikratan shehi ya ce ka zauna kana tunani kana tuna ayoyin Allah hikimomin Allah halittun Allah ka ɗau lokaci ne yawa yawan da ya kai adadin sunsan kogi kana ta tuna ayoyin Allah kana ta tunani wannan zai shafi maka a bayyana shi abubuwan da yake shafi da ya ce wa addu mawjil bahari adadin kunfan kogi sai ce fikratan na tunani adadin kunfan kogi din ba na komai ba na tunani ya shabba yawan yawan tuna Allah yawan tunani a harkokin Allah da hadittun Allah da yawan kunfan kogi ka yawaita tunani kamar yadda kumfan kogi yake da yawa ko adadin kumfan kogi shi ne wa'addu mawji bahari fikratan kenan ta hanyar menene ta hanyar tashbihi ko ta hanyar al-isti'aratu tasrihiyya wannan magalibi ba a yi ba ma'ana ka zauna ba wurbi ba za ka rushe kana yi ba ko karatun Qur'ani a ba komai ba kawai za ka zauna yanci ka sa saman nan a ƙasa kana ta kallo kana ko da daddare farin wata ya farin wata ya koga taurari a kewaye da shi ka tsaya ka zira a farin watan nan ido ka zira a taurarin nan ido ka duba yawan taurarin nan ka duba saman nan yadda duk girmanta kana tunani shin saman nan na da kofofi in kofofi suna da kofofi a ina kofofin suke ta yaya ake shiga ka Allah da yi kofi galibi irin wannan an fi so ka kusa jeji eh kamar da wani yake yi ka samu wani lokaci na faragan ka kawai ka nemo dan a ko a babur a fidda kai jeji yayin da ka ga ba kowa ka duba wata bishiya kawai ka zauna ka kalli sama ka ga wani bishiya wata dabba za ta wuce ka zura mata ido wata wani tsutsa ka dinga kallo kana ta tunani ma'aiki sallah sallama ya kasance yana yin haka tun yana matashi gabanin a saukar mishi da risala to tari yana fara waje jeji yana kallon duwa yana kallon halittu Allah ba wai karfi za ka ɗauka kana addu'a kana tunani ba a'a wannan ibada ce mai zaman kanta ba daukan carbi babu daukan takara saboda in ka dauki carbi kana tunani ne ko kana zikiri in ka dauki qur'ani qur'ani kake karantawa ko kuma kana tunani ne ko kana kana tadabburi tafakkuri ne to shine wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa ayoyi da yawa cikin Qur'ani inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun qul inna ma a'idukum biwahida an taqumu lillahi masna wa furada ثم ثم ثم تفكروا ثم تتفكروا أو لم يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض أو لم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض والآية الله يكي تمغانا عتي أنا صباك أي كوما يكتون في الإسلام في الله يكي شوى وفي أنفسكم أفلا تبصرون كي كنك ذنك ذوبا كن كنك كنا سنانا تيايا أكي تيراتا na'urori nawa suke aiki a cikinka wacce na'ura ce a idanka take gani wacce na'ura ce a kunnanka kake ji da wacce na'ura kake sabin din abubuwa a kwakwalwarka a ce kai ma cikin Qur'ani ne aya dubu shida da wani abu a ajiye ba sa bata duk lokacin da kaga dama ka karanta kai tunani yaya ake ajiya ajiya a duniyar mahaifar mace mutum su kusan a aji a aji shi cikin mutum yaya ke rayuwa wani irin rayuwa yake yaushe aka zo aka tusa masa rai za ka ci abinci bayan awa hudu sai ka ga yanar baka ji yadda ya narke ba ka jin ciwo lokacin da ake narkarwa ake sarrafarwa ba ka jin ciwo kawai in ka ci abinci dangi daban-daban nau'i daban-daban ɗari a cikinka kowanne ɗaya in aka tashi aka sarrafa za a ware kowanne ɗaya ka ci su a cakuɗe kamar salati in ga salati akwai albasa akwai tumatiri akwai salat kansar akwai magi akwai akwai waye abubuwa da yawa ba in ka ci can cikin ware su zai warewan kuma bayan an narkar za a ware za a ware a ga cewa wanne wacce gaba ce a cikin ka take bukatar sinadarin tumatir bayan an tashi sai a tsaba wannan gaba sinadarin tumatir wacce ce take bukatar ganyen salati wacce ce take bukatar albasa wacce ce take bukatar gishiri dandanon gishiri in abin da kace a cakuɗe ɗari ne kowanne tilla tilla sai an ware idan aka gama warewa abin da aka ga babu wata gabarka wacce take bukata a ciki sai na ruwa ya ji dangin sukari na abin shi sun baya a kwantar da kai a fitar maka domin aka bari a cikin ka zai cutar da kai ka tuna baccin da kake yi lokacin da kake bacci me yasa in kana bacci ba ka jin abin da ake a ina kake lokacin da kake bacci a duniya kake ko a rayuwa kake ko a barka kake kake shi ne wasu an fuku kun a fala tubuce nuna dunkulallun gaɓoɓi su ɗari uku da sittin ne a cikin ɗan adam manya-manyan gaɓoɓi waɗanda suke wa na'urori da suke aiki a cikin ɗan adam kamar yadda ya zo a hadisi فإن الله سبحانه وتعالى خلق لابن آدم ثلاثمائة وستين مفصلا جيد وأسكن حديث سيد مسلم wannan su ɗari uku da sittin su ne dunkulallu kowanne ɗaya cikin ɗari uku da sittin ɗin gaba ce na'ura ce mai zaman kanta akwai ƙananan gaɓoɓi da yake jagorantaka wanda ƙarshe ilimin kimiyya na zamani ƙarshe da aka yi bincike a jikin ɗan adam akwai na'urori da gaɓoɓi miliyan uku wannan bai ishe ka ba aya ta saboda haka tunani ɗin hanya ce ta ma'arifa da sanin Allah kuma ibada ce mai zama kanta shi sa yawan umarni da ayi tunani da kaunin ya tafakkaru da kaunin ya tafakkaru yake ta zuwa a cikin Qur'ani da shi ne yasa shehi anan yace wa addu mautil bahr shikratan din tunanin kai ya tsaya a gefe guda tunani akan kanka tunani akan rakumi a fala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat kasba wa rakumi ido ta yaya aka kira rakumi zai wata uku ba tare da ya sha ruwa ba Allah ya mishi ya mishi abin nan a reserve reserve din inda zai tara ruwa akwai gunda zai sha ruwa don ruwan ya yi wa cikinsa aiki akwai inda kuma zai yi rizabin din ruwa lokacin da ya ji ishi ruwa zai yi kamar zai amai sai ya taso da ruwan da ya ajiye shi a zafin shi in ya taso da shi in ya zo makogoro sai ya sako shi in ya sako shi ba zai ji layin rizafin ba sai ya ji layin ruwan da zai amfani cikinsa a haka zai sha ruwa da yawa sai amfani da wannan ruwa da watanni ana tafiya bai bukaci ruwa ba halittu iri yanzu a wannan zamanin nan gari ana ta kuno da abubuwan mamaki a wako a wancan da baru kwanan nan ba an turo wani ganye ne rai ba ganye ne na wata bishiya in ta faɗo a kan bishiya ɗin tana tafiya gare ganye kamar ganyen mangoro a kan mangoro in ta cire ta faɗo kuma sai ta dinga tafiya tana dare kamar wani ƙwaro yawa mai na ana na abin da Allah ya faɗa ya murruna alaiha wa ana hamu ritu akwai shirkan da ya wuce wannan ne ai ba su shirkan da ya wuce wannan to shi yasa shehi anan ya nuna tunanin karka yi shi kaɗan sai ce wa'addu mawjin bahari fikratu shi ne ya faɗi haka musafahatul ikhwani haɗa hannu da ‘yan uwa ya ce yana daga cikin mukassiratu dambe haɗa hannu da ‘yan uwa musafaha kenan ya ce fakut muktanisa ka riƙi wannan abin da na gaya maka cikin abubuwan da suke shafe zunubai kana mai neman kana mai neman kajin farautanka ko naman farautanka haka ce iktanasa iktanasa shine mutumin da zai nemi wata dabba ta ta farauta iktanasa ko zai nemi wani abin da yake so ya samu ismul fa'il ne daga iktanasa sai yace mukutanisan fa kut kali wannan mukutanisan kana mai samu ko neman abin da kake nema ta'aliru shakkin yana daga cikin abubuwan da suke kankare zubai ya ce ka ba wa mutum gida ya zauna tsawon rayuwarsa shi ne ake cewa ammarahu yu'ammiruhu ba kamar yadda na ga wani daga cikin shurwa masu sharhin masu sharhin rubul adabi na ga ta'aliru shakkin sai ya fassara shi a bawa mutum kujerar umara ko ka biya wa mutum ya yi umara wannan kuskure ne abin da ya sa ya zama to kuskure umaran shehi zai zo ya fada a nan gaba yana cewa hajjin wa umratu sannan a larabci yin umara ba a cewa an mara ala wajen fa'ala sai dai a ce a amara ko ala wajen af'ala sai dai a faɗi haka in an ce ammara in an ce ammara yana daukan tsawaita rai kamar da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa la tajidannahum aharasa an-nasi ala haya wa min alladhina ashraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sana ammara ana cewa mai tsawon rai mu'amma yana zuwa da wannan wajen sannan idan aka ce ammara zaidan yana nufin ya ba wa zaidu zaidu gida ya zauna tsawon rayuwarsa abinda malaman tuku suke kiran shi al'umra ko al'amra suke kiran shi wani aiki ne daga cikin ayyukan alkhairai masu kankare zunubai ka gina gida sai ka kira masu kananan karfi waɗanda suke gidan haya ka ce tuwa ne eh wannan gidan ka zauna tsawon rayuwarka ma dama kana raye kana raye ko ina raye to ka zauna a gidan in na rasu ya zamo gado in ka rasu to in ka rasu kuma shi kenan ya fita a hannun ƴaƴanka kai na ce ka zauna tsawon rayuwarka wannan aikin alheri ne akwai wani bawan Allah dan karamin ka dan karamin kasuwa ne yana yana gudu wallahi wannan aikin shi ne aiki in aka tada shi a bakin gari gari da zai ce siya sai ya yi dakuna ci na kasa ya buga kwano sai ya dan kewaye sai ya duba wani mai karamin karfi to sai ya ce shi ya je ya zauna tsawon rayuwa aiki irin wannan ya gina gidaje irin wannan goma sha har bukin ake zuwa ake yi in kana gidan haya sai ka zo ka yi bukin sadaki nan samu an gina sabon su wannan kana wulakanta a gidan haya eh in kuma bambanta ba ma a nan garin ma akwai wani lokacin da muwa wani program ya kawo mu aka kai mu wani gida aka saukar da mu aka ce ai wani ne wani ne ya gina wannan gida musamman saboda idan baki suka zo ba ba su da gun sauka su zo su sauka kun ga wannan shi dai irin wannan ne shi ma ayyukan alkhairi burjik ana tara abin duniya amma ba a yi wannan shi ne ta'amiru shakki ba wai biya shi ta ke cewa fahimtar shari'a na da alaka da fahimtar larabci saboda larabawa suna da tsari in aka yi ishtikafi to kowanne wazini yana da ma'ana mujarrabi yana da ma'ana af'ala ga ma'anansa fa'ala ga ma'anansa fa'ala ga ma'anansa amma asalin ishtikakin kalmar kuma guda ɗaya shine ta'amiru shakkin ramadan sawmuhu yace haka ne watan ramadana yace ba watan ramadana kansa yake nufi ba sai ya kawo badali shi sauran azumin wata ramadana yana cikin abubuwan da suke kankare zunubai wa qa'imun fihi haka nan ne qiyamul layli a cikin watan ramadana din qiyamul layli wancan daban shi na kullum ne wa min al-layli fatahajjad bihi tatajafa junubuhum an al-madaji'i wannan na kullum ne wannan qiyamul layli salatu tarawih na cikin wata ramadana yana cikin abubuwan da suke shafin rubai wa sa'imun fihi yumahajiruhu me yin qiyamul layli a cikin wata ramadana yake yumahajiruhu ana shafe zunubinsa aljurmu din zunubi aljurmu zunubi kenan wa qa'imun fihi yumahajiruhu ne qiyamul layli ko salatu tarawih cikin wata ramadan ana shafi zunubinsa maha maha tamsiya shafi wajen ala wajen fa'a hajjun wa umratun wa birrun sadaqa min hilli malin ni'ima tilka sadaqa yace aikin hajji yana daga cikin mukaffiratu dhunubi wa umratun umara na cikin mukaffiratu dhunubi saboda haka duk shekara in kana da kuɗi ka biya da kuɗin ka kaje kuma ba sai ka jira an biya maka ba in kana da kuɗi da kanka ka biya ka tafi shine wa umratu wa wa sirru sadaqa ne ai wa sirru sadaqa ma'ana yin sadaka a sirrance abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbata a bayyanin ba ba a so bane ko ba ba ba ba kyau bane ba ba a karba bane a a turancin tabbacin cewa me yin me yin ta din to dan Allah ya ce sai sa Allah ya ce in tubu sarakati wa min imani ka wannan sadaka da aka bayyana aka bayyana aka yi ta ka sadaka da kyau take fa ni'ma fa ni'ma hiya wa in tukwa وتؤتوها الفقراء وهو خير لكم amma idan kuka koye sadaka kuma talakawa kuka bawa shine yafi muku alheri wannan zai sa ka gane cewa za ka iya bawa mai kuɗi sadaka illa iyaka bawa talakan shine yafi za ka gane a makudin wannan aya malamin sun yi bayani a kai ma'aikin mu Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama muna mamaki in ya samu kuɗi shi a ƙadarsa zai tambayi matan gida komin yawan kuɗin zai ce su faɗi buƙatar su ta gobe kawai komin ko yawan kuɗin me buƙatar ku na gobe in dubu ɗari ya samu bukatan su ɗin dubu ɗaya ne in ya ba su dubu ɗaya dubu casa'in da tara zai raba wa mutane wanda shi ne al'adarsa to lokacin muna mamaki in zai rabar zai sa kudin a ambulo ya rubuta sunan ya rubuta ya rubuta sunan wanda za a kaiwa ya rubuta adadin kudin da yake ciki saboda ko da ka dan zare shi wanda aka kaiwa din zai gane zai gane to saboda haka a cikin wanda zai aike mu raba wannan kudin akwai wasu shahararrun ɗan kasuwa ma sai ya aike mu zo su kai musu na mamaki a yaki wa in tuqaha wa tuqtuha al-fuqara ne hikimar wannan shine ana bayar da masu kuɗi marawata ana so a yi training nasu su zamanto masu kyauta a kai kana ji da kudinka da kan kasuwancinka wani malami kana ganin shi cikin talauci ya aika ma naira dubu ashirin ba ka ji kunya ba kai baka taba bayan naira ɗari biyar ba sai ka ce kai wannan harkar namu ba gaskiya a kunya wa'inda ba su da kudi suke kyauta hatta ga attajirai dubu ashirin ni gashi nan ban taba kai mishi ko da naira dubu ɗaya ba sai ka yi nadama ka gyara halayenka wannan shi ya sa hikimar da yasa suke ba su suke ba su sadaka shi yasa ya ce hajjin wa umratun wa sirru sadaka min hilli mali wannan sadakan da aka fi so ka yi ta a subbance daga dukiya halal ni'matil ka sadaka anan shi ya fassara maka in tubudu sadaqati fal'immahi din ne fal'immahi din ya ɗauka ya kawo nan ya ce ni'ima suka sadaka ya ce sadakar da kai a sumbance kai wannan sadaka ma dalla da irin wannan sadaka saboda in sadakar da aka bayyana ta ma aka ce mata ma dalla da ita balle sadakar da aka sumbuntar da ita ta'alimu subiyatin salatu fasfi وكل ذاك ذكروا في الصحف شيء yake cewa karantar da yara kanana ta karantar da yara kanana ka ba da lokacinka ka zauna ka karantar da yara kanana kyauta saboda ibada wannan zai dinga kankare maka zunubai shi yasa kake ganin gargawa ba ta jin magana saboda akwai abin da suka tata shi yasa da wuya ka samu gaddi mustaqimi gaddi ne mutum zan a gaskiya albarkacin wannan qur'anin da suke karantarwa yara da suke yan koro da suke tare da su shine da wannan suke kasawa suna ɗan a ƙananan abubuwan su wannan karantarwa na shafi saboda haka ibada ce mai zaman kanta in ka zama to mahasashin Qur'ani to karka manta da wannan ibada in akwai wata makoda ka zama dan kasuwa kai mahasashin Qur'ani akwai wata makaranta ta Qur'ani ka bada rana daya akalla ka ce to malam eh zan zo makarantar nan na rana daya za a haɗa da yara koyar ko a bar allo in gyara ko mai darasi saura da na kun ka kaje kai ta kasuwancin ka ba a kuma ka ko wanda ibada ce mai zaman kanta wanda mahaddata za su yi yin ta amma abin da gagara wanda yanzu ma ya zama so idan ba a ba a dan ba da wani abu ma ba a iya tara yara ana kulawa ka duba galibin waɗanda suka haddace Qur'ani shekaru 20 30 arba'in da suka wuce ba su biya su kurfi ba ba su ba da kurfi ba suka haddace Qur'ani saboda menene a wancan lokacin ma'addata masu karantarwa sun mayar da karantarwar ibada sun ajiye kansu suna karantarwa shi sa yake ta'abimu sujudati salatu safi ma'ana sallah a safu farko duk yadda za ka yi ana rige-rige musamman a sallar isha musamman a sallar asuba ka samu farkon farko shi yake nufi da salatu safi to yana tsaye daga cikin abubuwan da su shafi zubai to kullu zaka yace duk waɗannan abubuwa waɗanda waɗanda muka ambata nan masu kankare zunubai yace ba ni na rera su na tsara su na nazzama su a kasida kadai ba yace zakaru su su malamai sun ambace su a cikin littattafansu ko ka ce sun ambata a cikin takardun hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam ko a littattafan fiqh sun ambata duk abu ne tabbatacce da dalilansa shine na nazzamo maka na tsara maka ba ne wanda na zo na shi da ka ba